الله فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna 21 ga watan jimada akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da 24 ga watan 12 a gregorian kalanda 2024 wannan shine kasadinmu na 126 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi alaihi rahmatullahi almutatabi'a idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin salatul khawfi babu salatul khawfi babin da ke magana akan sallar tsoro da kuma yadda ake yin ta mun yi bayani cewa daga cikin saukin da Allah madaukakin sarki yi wa musulmi shine in suka tsinci kansu cikin wani yanayi to sallah za su yi ta ne gwargwadon wannan yanayi da wannan hali da wannan firgici da wannan razani da Allah ya jarrabe su da shi malamai suka ce bayan waɗannan sigogi da muka fara karanta su a karatunmu na ƙarshe kafin wannan malamai suka ce babu laifi idan ma misali aka ga yanayin ba zai bayi zuwa ga ai irin wannan sigar ba to a yi wannan sallah ko a wannan hali ne ko a wannan yanayi ne ko a wannan irin gumurzu ko rugunsumi ake ci ko da kana cikin gudu ka dinga kwatantawa ka yi kabbara iwar haka ka ɗago daga ruku'u iwar haka ka yi sujjada iwar haka kana kira'a iwar haka ina fata an fahimta wannan in gumurzu ya kai gumurzu babu yadda za a yi a zauna a tsara ta yadda muka ji ta ko yadda muke jinta ta muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya raba mu da fitina ta ko babbarta ya kuma zaunar da mu lafiya a ƙasashenmu da gurarenmu da guraren ibadar mu baki ɗaya idan ba a manta ba a mun yi bayani cewa sallar wato ainihin wato tsoro nau'i nau'i ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sallace ta a kwanakinsa da ya yi ko kuma a shekarunsa da Allah ya zuba masa nau'i nau'i sannan da yanayi wanda yake wato na bayani da yanayin yadda za a yi ta sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mana salloli har kala uku daga cikin sallar tsoro kowace tana bayuwa zuwa ga yanayi da aka tsinci kayi in ba ku manta ba sallar farko da muka zo muka siffanta a nan ita ce sallar da abdullahi dan umar ya rawaito to annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallar tsoro tare da ɓangarori guda biyu ya yi raka'a ɗaya da waɗancan sannan ya yi raka'a ɗaya da waɗancan waɗancan da ya raka'a ɗaya da su su suka yi sallah tare da shi suka yi raka'a ɗaɗɗai sauran raka'a ɗaya da waɗancan suka yi su kuma suna tsaye suna fuskantar maƙiya mun siffanta a nan sannan waɗancan suka kauce suka ja baya su kuma waɗannan suka biyo gaba aka ainihin wato fuskanci maƙiya wannan waɗannan ma annabi ya raka a ɗaya da su sai kuma kowanne ya tahi ya cika ta raka'a raka'a bayan annabi ya sallame haka muka siffanta ko mun yi bayani a nan to yanzu za mu je siffa ko kuma siga ta biyu an sahal bin abi hathmata anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama صلى بأصحابه بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم to kowa fa sai ya kasa kunne fa domin bayani kaɗai ba zai iya fahimtar da kai abin da aka yi ba bayan mun gama bayani kuma sai mun tashi mun sake gwadawa daga sahalu dan abi hasma Allah ya hada mu da shi a jannatul firdausi yace lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama salla bi ashabihi fil khawf annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi sallar tsoro tare da sahabbansa a halin yanayin tsoro fasaffahum khalfahu saffaini sai ya musu sahu guda biyu a bayan shi kamar da yadda aka yi sahu guda biyu a waccar da muka siffanta ko to amma sigar yadda aka yi waccar daban sigar yadda aka yi wannan ma daban fa salla bil ladina yalunahu raka'atan annabi sai ya salla raka'a ɗaya da waɗanda suke tare da shi ina fata an gane sun makama da ya idar da raka'a ɗaya to sai ya miƙe ina fata an fahimta sun makama falam ya zalƙa iman annabi bai gushe ba yana tsaye ya yi karatu na fatiha da sura yana tsaye hatta sallalladina khalfahum raka'atan na fata kun fahimci magana sai waɗanda suke bayan waɗannan su ma sai suka tashi suka yi menene raka'a ɗaya thumma taqaddamu annabi duk yana tsaye thumma taqaddamu sannan sai su waɗanda suke bayan na bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi gaba wa ta'akhkhara alladhina kanu quddamahum wanda kuma suke gaba suke bayan sahun manzan Allah sai su kuma suka yi ina baya na fata an gane fa salla bihim raka'atan sai su ma annabi ya raka'a nawa da su raka'a daya an gani annabi ya yi raka'a ɗaya da waɗanda suke bayansa na farko ya tsaya a tsaye har waɗanda suke baya suka tashi su ma suka yi raka'a na ɗaya sai suka yi gaba sai waɗannan suka dawo ina baya sai sake yin raka'a ɗaya da waɗanda suka yi gaban ina fata an fahimci magana sun maƙa'ada annabi sai ya ci gaba da zama a zaune tun da ya gama nasa raka'a biyu haka ne ko ba haka ba fa sallal ladina takhallafu raka'atan sai waɗanda su suka yi baya wanda da su ne a bayan manzon Allah din nan sai su ma suka tashi suka yi raka'a nawa raka'a ɗaya suka zauna suka yi tahiya thumma sallama sa'annan sai annabi Muhammadu ya sallama akwai bambanci tsakaninta da watar ko babu wa zai gaya min ɗaya daga cikin bambancin in dai ba kunu kuka sha a kai ba yi gaskiya ne a nan dai muka siffanta na malami na eh hesi sallama wannan ɗaya daga cikin bambancin kenan sannan ku lura a waccan nam nam eh eh nam nam eh
a yayin da suke raka a nan biyu a nan sura sana yake tsaye ita wancan sallan da aka yi annabi yana zaune waɗanda haka ne wannan annabi yana tsaye su waɗancan suka yi wannan kuma yana zaune su kuma suka yi tasu wannan yana daga cikin bambancin da za kuma Allah khairan bambanci na biyu kenan akwai wanda zai kara mana wani abu a to shi kenan to bari mu ƙara bayani don a ƙara gane bambancin ku lura wancan sallar ta farko da muka kwatanta annabi ya yi sahu guda biyu da sahabbai kamar yadda ya sahu guda biyu da wannan da muka yi bayani na fata an fahimta da ya sahu guda biyu da waɗancan annabi sai ya yi sallah raka'a ɗaya da waɗanda suke bayansa a lokacin da yake sallah da su su waɗannan suna fuskantar suwaye abokan gaba na fata an gane bayan da ya gama raka'a ruku'u da sujjada da su suka ɗago tare da manzan Allah su he suka yi ina baya sai na baya suka yi ina gaba na fata an fahimci magana sai su ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi raka'a ɗaya da su kamar yadda ya raka'a ɗaya da wancan sai suka tsaya suna fuskantar waye abokan gaba sai waɗannan suka tashi suka menene suka yi tasu ɗaya da ba su yi ba ina fata an gane da suka gama he suka sake yin gaba waɗannan he suka tashi su ma suka cika ta tasu raka'a ɗayan bayan annabi ya menene ya sallame sannan kowa sai ya karasa suka raka a ɗaɗɗinsa sannan sai suka sallame gaba ɗaya amma a ita wannan sigar sanda annabi ya sallama sannan kowa ya sallame kuma a wannan sigar tare suka zauna da annabi suka yi tahiya gaba ɗaya tare na ƙarshe waɗannan suna jiran waɗannan da suka gama da annabi ya sallame sannan sai su ma suka menene ba za ku gane abin ba sai mun tahi mun kwatanta ita wannan ɗin don haka yanzu zan haɗa sahu yanzu nan za a ɗan matsa kaɗan da kayan aiki kaɗan sai mu eh eh za mu ja gaba kaɗan ko za mu yi baya da shi kaɗan eh mu ɗan yi baya ɗan jawo mana shi baya ɗan dago shi ɗan kama ka ɗaga mana nan oh. eh ba damuwa yauwa haka yayi za ku ɗan ja wannan ne kayan ok a can aka tsaya ba mu dan koma gefen nan to yawwa to yawwa to eh mana abakar tashi kai ne liman dama eh yanzu yau ma kai ne liman a samu mutum hudu malam yusuf baban wayar taso sai waye za mu kara sai waye za mu kara biyu a gaba biyu a baya yawwa ba mutuwa kuka yi ba da tana ku ce kara sallace da ranku to zan dinga karantawa ne sai ina faɗin abin da liman zai yi sai liman ya yi ku kuma ku ƙura ido ƙuril kuna kallo yadda wato wallahi mu tsaya mu koyi waɗannan abubuwan fa jama'a kuma daga nan ne za ka gane muna da aiki wallahi an ji ana ta karantar da su wata attaga zuci alwane ne alhalin ga asalin attaga zuci a nan ga karatun da ba a gane ba an tsaya ana taɓata lokaci akan wasu abubuwa a saboda tunatarwa bari mu fara da ta satin da ta wuce idan muka fara da ita sannan sai mu zo ta satin yanzu malam abubakar kai ne liman ka yi kabbara ku yi kabbara tare da baki daya na fata an gane to yanzu kamar liman ya gama kira'a na fata an fahimta zai yi ruku'u yanzu an gane amma ruku'un da zai yi tare da waɗanda suke bayansa ne banda waɗanda suke bayan wanda suke bayansa bismillah liman yi ruku'u na liman ya yi ruku'u ko kaga hikimar hinin su waɗannan na baya suna fuskantar suwa makiya dan aka yi ruku'u gaba ɗaya sai su fayyamiluna alaikum mailatan wahida sai su zo su yi muku kwaf ɗaya tunda dukkan ku kanku yana ƙasa an gane magana na fata an gane to ɗago liman kaga liman ya ɗago ko to ƙara komawa ruku'u abin da sujjada sorry je ka sujjada kun gani ko har yanzu waɗannan suna kallon waye makiya to ɗago liman to ƙara komawa to ɗago liman to ku ɗago kuma to ku yi baya to ku kuma waɗannan ku yi gaba ina fata ana fahimta su yanzu za su gaba da fuskantar menene makiya amma raka'a nawa suka yi raka'a daya to liman yi ruku'u to to dago daga ruku'u aha to koma sujjada aha to dago daga sujjada aha to sake komawa sujjada aha to dago daga sujjada na fata an gane to yanzu duk kowa yanzu ya yi raka a ɗaɗɗai ko to yanzu liman zai sallame na fata an gane idan liman ya sallame waɗanda suke baya suna tsaye har ilau su kuma waɗannan za su tashi su ƙarasa menene raka'a ɗaya suna idarwa sai su ja baya sai waɗannan su menene su ma su ƙarasa raka'a ɗayansu kaga har yanzu an idar da sallar babu wani wanda baya tsaye yana fuskantar masu fuskantarsa kun gane magana so liman yi sallama kai to ku ku tashi e za su takato ne za su takato ne ai waɗannan suna fuskanta ku ƙarasa ku ta zuwa kuna dawowa kawai tunda kwatantawa ake har ku je zuwa tahiya na na to sai ku karasa taku kuma kun fahimci magana su kuma hisu tsaya a baya suna fuskantar suwaye muna yi muna kwatantawa kamar da bindigogi a hannunsu ko abin duka ko abin sara na fata an gane yauwa kuna kuna kuna kuna kana kurumin ka akar makalla za mu zo eh yauwa to jama'a an gama sigar da muka koyar wancan satin ko mu ce karatu na kusa da ƙarshe to sai siga ta biyu liman tashi ita ce wanda muka karanta yau to liman kai sal abin nan kai kabbara to anan shi ma zai tafi kamar yadda ya tafi tare da waɗancan ina fata an fahimta liman ka yi ruku'u ka ɗago ka tafi sujjada ka ɗago ka sake komawa ka ɗago to ku ku zauna ku ku zauna kun ga liman yana tsaye ko eh to shi kenan to waɗancan da suke baya ina fata an fahimta shi liman yana tsaye su ma waɗannan sai su menene yi raka'a ɗaya afuwan waɗannan na zaune ku tashi ku tashi haka ne ku tashi ku ku yi raka'a ɗaya kuma liman yana tsaye ina fata an fahimta kun ga bambancinta da wancan tara aka yi waccan raka'an da liman da kowanne sahu amma wannan su waɗannan ne za su yi tasu liman yana menene ne yana tsaye ku yi ruku'u ku ɗago ku koma sujjada ku ɗago ku sake koma sujjada ku ɗago to sai ku ɗago to su waɗannan ya su yi gaba ina fata an fahimta to sai ka sake yin raka'a ɗaya da su ɗago sake komawa na'am ɗago sake komawa na'am ɗago to waɗannan ba sun gama raka'a biyunsu ba tare da liman na fata an fahimci magana to ku miƙe ku waɗanda kuka gama ku koma baya sai waɗannan su ƙarewa gaba na fata kun gane kun san akwai bambanci da waccar ko yawwa to ku yi ruku'u da sujjadar ku Mhm, ku ɗago ku sake komawa ku sake koma sujjada to ku ɗago shi kenan ku kuma sai ku koma ku zauna na fata an gane to liman kai kuma sai ka buga sallama to he ku sallame gaba daya kun ga an gama ta ai waccar ai liman ya sallame ya basu kowa ya karasa ta sani amma a wannan tare suka yi sallama da liman na fata an fahimci magana yauwa tare suka yi sallama da liman to haka wannan ainihin wato raka abin nan ita sigar take an gane maganar da ke ku sai ka tsaya ka nasu in baka tsaya kan nutsu ba ba za ka fahimci abin ba kawai shine wato bambanci na farko eh su sahu na biyu sun zo sun yi sallar su raka'a su ta farko ba tare da liman ba tare da liman ba mu kuma da ka bayar da muka zo muka yi raka'a mu ta biyu yawwa eh, ta biyu mu kadai mu ku kadai ba tare da liman ba a wani ba bambanci kun gane magana yawwa to mu je mu akwai siga ta uku wanda ita ne ta ƙarshe za mu karanta ta yanzu a a a sake mu ok mu dawo da bencin a za mu zo siga ku yi haƙuri mu yi mante ne tunda za mu zo siga ta uku ba sai mun ƙara matsowa ba عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نهر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع وركعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر مؤخر في نهر العدو ثم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه أهو فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا to a cikin sigogin babu wacce ta kai wannan wahala waɗancan su ne masu sauƙin amma wannan ta fi kowace wahala wallahi sai mutum ya nutsu sannan zai fahimta bari mu karanta hadisin ajihi filla filla jabir ɗan abdullahi allah ya haɗa mu da ke a jannatul firdaus ya ce shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatul khawf na halarci sallar tsoro tare da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama fasaffafna saffaini sai muka yi sahu guda biyu saffun khalfa rasulillah sahu ɗaya a bayan manzan Allah wal aduwu bainana wa bainal qiblati maƙiya suna tsakaninmu da alƙibla suna ina kenan suna gaba na fata an gane fakabbaran nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kabbara fakabbarna wa kabbarna jami'an duk sai muka yi kabbara kaga wannan an tafi tare ko thumma raka'a annabi yayi ruku'u ku ji da kyau wa raka'ana jami'an duk sai muka yi ruku'u kun ga a wancan ba haka bane ba ina fata an gane anan annabi yayi kabbara sun yi kabbara ya yi ruku'u sun yi ruku'u amma a can kowa ruku'unsa daban da lokacin da ɗan uwansa yi ina fata an gane sun marafa a ra'asahu minar ruku'i annabi ya ɗago kanshi daga ruku'u warafa ana jami'an duk sai muka ɗago kanmu daga ruku'u ina fata an fahimta to ku ji sun man hadara bis sujudi wa saffun ladhi yalihi amma da aka zo sujjada sai annabi ya sujjada tare da sahun da suke ina bayan shi wanda suke bayan wanda suke bayan shi kuma suna tsaye an gane wa qama saful mu'akhkharu sai sahun can baya suka tsaya fi naharil aduwi suna fuskantar maƙiya waɗannan na bayan annabi suka yi sujjada ne tare ina fata an fahimta falamma qadan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sujuda da annabi ya gama sujjada wa qama saffu alladhi yalihi sahun da suke binsa suka dago in hadara saffun mu'akhkhar bis sujudi sai su ma sahun da suke sahun bayansa suka yi menene ina fata an fahimta su waɗannan na gaba sun gama sujjada su tare da annabi ko sun ɗago sai su ma waɗannan suka tafi menene su kuma na gaba su ne suke fuskantar waye kenan na fata an gane annabi yana halin sujjada a ya ɗago ya ɗago daga sujjada an gane wa safun ladhi yalihi da sahun da suke ainihin wato abin nan abin nan ɗinsa wato falan ma qadan nabi sallallahu alaihi wasallam sujuda da annabi ya gama sujjada wa qama safu alladhi yalihi sahun da suke bayansa suka miƙe su ma in hadara saful muakhari muakharu bi sujudi sai sahun da suke bayan wanda suke bayan annabi su ma suka sunkuya domin yin sujjada an gane wa qamu suka gama sujjada abinan wa qamu da suka gama sujjada suka dago ثم تقدم الصف المؤخر sai sahun baya su kuma suka yiwo gaba na fata an fahimta wa ta'akhkhara saful muqaddam sahun gaba kuma sai suka dawo ina na fata an gane da annabi ya ruku ya kabbara suka yi kabbara tare annabi ya ruku'u suka yi ruku'u tare annabi ya dago daga ruku'u suka dago gaba ɗaya tare amma da annabi ya sujjada sai sahun da ke bayansa suka yi sujjada sahun da ke bayan wanda suke bayansa kuma suna tsaye da ya gama sujjadarsa tare da sahun da suke bayansa ina fata an fahimta suka ɗago sai sahun da ke bayan wanda suke bayansa kuma su ma suka yi menene suka yi sujjadarsu dai afuwan suka yi sujjadarsu su da suka gama sujjada su yanzu ba kowa ya yi sujjada ya ɗago ba da annabi da sahun farko da sahu na biyu to sai sahu na bayan annabi na farko he suka yo baya sai sahu na bayan wanda suke bayan annabi suka koma bayan annabi ya samu baka nutsu ba wallahi ba za ka gane ba an gane maganar da ke ko sai suka koma bayan annabi waɗancan su kuma suka dawo baya an rike wannan gabar ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم yanzu kun ga kowa yana tsaye kowa ya gama ruku'u ya gama sujjada duk an dago gaba daya thumma raka annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya sake kira'a sannan sai ya menene ruku'u wa raka'ana jami'an sai muka yi ruku'u tare ina fata an gane thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i sannan ya dago daga ruku'u warafa'ana jami'an duka muka ɗago daga ruku'u tare ina fata an gane wanda daban da waɗancan duka gabaki ɗaya ina fata an gane man hadara bis sujudi sannan annabi sai sun kuya domin yin sujjada wa saffun ladhi yalihi tare da sahun da suke bayansa waɗanda da su ne a bayansa ina fata kun gane na farko da su ne suka yi sujjada tare da annabi yanzu tun da an yi takadimi da ta'akhiri sai ya zama na bayan sai su suka fara sujjada tare da annabi jama'a an fahimci magana da kyau ko kowanne sun samu tare da manzan Allah jazakumullahu khairan to sai yayi sujjada tare da wanda suke bayansa sai shi marawaici ya ce shi jabir kenan ya ce allabi kana mu'akharan fil raka'atul ula wanda a raka'ar farko da su ne a baya amma yanzu a raka'a ta biyu su ne a ina a gaba wa qama saful mu'akhkhar fi naharil adu su kuma sahun da suke baya he suka tsaya suna fuskantar su waye abokan gaba shi kuma wannan da suke bayan annabi suna sujjada tare da annabi falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sujuda da annabi muhammadu ya gama sujjadarsa wa saffu alladhi yalihi tare da waɗanda suka yi sahu tare da hidin nan suka yi bayansa din nan he suka zamanto sun gama su suna zaune summan hadara safful mu'akhkhar bi sujudi sai waɗanda suke baya su ma he suka yi sujjada wanda ɗazu su ne suka yi sujjada tare da annabi a raka'ar farko yanzu kuma su ne suka zo na ƙarshe a nasansu na baya eh ba su yau wato ku lura wa- Allah ya saka kwamanda in kuka lura waɗancan sun yi gaba sun yi baya amma waɗannan yanzu a ina suka yi sujjada su a baya kun ga bambanci daga cikin bambancin da ya ƙara bambancewa da wancan da muka yi magana ɗazu guda biyun nan su waɗannan dafe sun yi gaba ne su sujjada amma sai suka yi sujjada a inda suke ina fata an fahimci magana to shine fasajadu suka yi sujjada sun masallaman nabi sallallahu alaihi wasallama tunda sun gama sujjada sun zo sun samu waɗannan a zaune tare da annabi sai annabi ya sallama wa sallamna jami'an sai muka yi sallama gaba ɗaya tare da shi shi ya fi wahala amma kuma shi ya- shi aka fi ganewa ma ku ina fata an fahimta to amma duk da haka sai mun gwada gaskiya eh mu gwada saboda a ƙara tabbatarwa ina fata an fahimta an gane eh liman taso imam taso bismillah ma mun kuma ku taso eh yawwa to liman abin da yake na farko zai yi kabbara kuma kowa zai kabbara jama'a liman yi kabbara ta liman yi ruku'u muna kaddarawa ne har yayi karatu ko yawwa to dago daga ruku'u an gane maganar da ke ko to duka an yi ruku'u tare an yi menene tare an dago tare ina fata an fahimta to yanzu kuma zai tafi sujjada amma tare da sahun da suke bin bayan shi ku lura yi ruku'u yi sujjada tare da sahun da suke bayan ka na'am ku yi sujjada tare da liman na bayansa an gane ko kuma na baya kuna ka- fuskantar makiya ina fata an fahimta an gane dago daga sujjada ku dago koma ina fata an fahimta an gane kamar ya ya ya za wannan sahun baya ba sa ganin mutane oho o sun ɗaga- sun sun koyar da kansu to ku daga kanku kuna kallon a ai kwatantawa za a dinga yi eh an gane ku yawwa to liman liman dago tare da kai da sahun da suke bayan ka ina fata an fahimta yawwa to a'a ba sai kun yi baya ba eh eh haka ne ku yi baya ku yi baya to ku kuma ku yi gaba to ku yi sujjadar ku ai ku ba su yi ruku'u ba ku o ba an yi ruku'u tare da su ba kar ku ruda mu mana eh sun yi ruku'u ai ina fata an gane dama an yi ruku'u an dago tare da su abin da ya rage musu sujjada ne ina fata an gane kar ku ruda mu da Allah an gane maganar da ke ku to sannan to kun ga yanzu kowa yayi raka'a daya kowa ya yi raka'a ɗaya sai dai bambancin waɗannan su suka fara yin raka'a a sujjada tare da liman waɗannan suka yi sujjada su su kaɗai to yanzu kuma liman zai yi ruku'u ya gama kira'a bismillah liman yi ruku'u tare da kai da wanda suke kun ga ɗazu ta waɗannan gaba ɗaya za ku yi gaba ɗaya za ku yi eh gaba ɗaya to ɗago to ku tafi tare har ilau eh eh eh sahun gaba sahun gaba na ma'ana sahun bayansa nake nufi eh a'a na gaba ne za su yi sujada tare da liman ai su na baya sun yi tare da liman ɗazu waɗannan ne za su yi sujada tare da liman yi sujada liman yawwa aha to ɗago aha to koma to ɗago dai to to- to zauna to ku ku yi sujjada ku kun gane magana to liman ba zai sallama ba sai sun gama sannan sai ya sallame tare da su gaba daya kun gane bambancin su da wancan yawwa to sun gama to liman ya sallama to kun san me za mu yi yanzu ita wannan sallar yanzu ɗayan biyu ko dai ni da tahi da mamuna mu yi ta ba tare da ana karantawa ba kun gane magana kawai ku zuba mana ido ku gani in mun kuskure ku gyara mana wannan din. in ko ba haka ba to shi liman da ya sake tashi su yi su kadai ba tare da kowa ya yi magana ba su tashi su gwada ku to liman za ka iya gwadawa ku eh ku dai dai na mamu kar ku kwafsa eh amma shi liman ruku'u da sujjada zai ta yi ai ko yawwa eh na eh Kullum kullum ke sauraro.
Eh.
Kuma sauraro ba wani ba da ba.
gaskiya ne Malam ake so shi zai dinga ba da Umarni.
da sunan inda da ya ce daga zaɓa ba wani wanda ya fita.
gaskiya ne A yi abu zala ne.
eh to liman zai miƙe zai- zai zai yi ruku'u bari in sake maimaita abin aji liman zai yi- zai yi kabbara za su yi kabbara tare zai yi ruku'u za su yi ruku'u tare zai tafi sujjada tare da sahun da ke bayansa in ya gama sahun da ke bayansa za su koma baya wanda suke gaba kuma baya kuma za su koma gaba su ma za su yi menene ɗinsu sujjada su su kaɗai ina fata an fahimta idan suka ɗago daga sujjada menene kuma to kenan ya zauna idan suka ɗago daga sujjada ina fata an gane sai liman kaga kowa ya yi sujjada wannan ya yi tare da liman wannan ya yi shi kaɗai sai liman ya sake kira'a sai ya yi ruku'u sai ya ruku'u tare da s- da sahun baya wanda da su ne a baya ɗazu amma yanzu su ne suke bayan shi ina fata an fahimci magana idan ya yi ruku'u tare da su zai yi ruku'u gaba ɗaya ya ɗago ya koma ya ɗago sannan sai ya tafi sujjada tare da su na bayansa waɗanda da su ne a bayansa ɗazu ina fata an gane idan suka gama sai na bayansa su ma su ƙarasa suna zaune suna jiran su sannan sai ya sallama sai kowa ya sallame ina jan haka bayani yake aiko to liman bismillah Wanda mu da ba za mu kamata mu kiyaye wannan.
eh ku ne ya kamata mamu yawwa to bismillah liman na ban ji ba a'a babu kira'a kawai kwatantawa za ka dinga he dai kawai ka dinga jira kowa ya yi nasa eh ka dinga jiran su yawwa to bismillah kai kabbara eh karka jima tun da kwatantawa ne
الله لمن حمده الله أكبر
an gaida yan gari الله أكبر الله أكبر الله أكبر
a a'a daga taliban karkai kabbara sai sun gama sujjada su yawwa to sai kai sai kai ruku'u Mm, ka bar shi mun fi so yayi abin da kansa ba ma so an gane ko yawwa to yanzu kaga sun yi da kansu wannan ya nuna an fahimta kenan ko an iya kenan na fata an gane to haka sallar tsoro take jama'a waɗannan nau'ukan guda uku su ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar a aikace kuma ya yi tare da sahabbai muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana fahimta ya ƙara mana ganewa ya ƙara mana ilimi mai amfani mai kuma albarka akwai sauran lokaci mu ɗora? na? na ƙarshen ma ya fi sauƙi ko? ga tana tana da tsayi amma kuma ta fi sauƙi eh wa alaikum salam na'am to to bismillah a ɗan yi tambayoyi tun da muna da sauran ɗan zare kaɗan haka to bismillah na'am eh eh a'a yana karatu mana eh eh zai tsawaita har abin amma zai iya ma ya gama karatun ya jira ke sun gama sai su same shi sannan sai ya abin nan na'am yana kallata ba gaskiya ne eh to kulura kulura kulura da wani abu kulura da wani abu tambayarsa tana da muhimmanci saboda ai zai iya yi wa kafirai idan suka hango ana sallah a sa wasu su dan zagaya su zo muku ta baya to ya za a yi to in ba ku manta ba akwai sigar sallah wanda ba mu kawo ta ba wanda ita kuma za a yi ta ne da wasu mutane a yi raka'a ɗaya sai su tashi su cika ta raka'a ɗayansu sai su tafi sai waɗannan su sallame su fita a sahun gaba ɗaya kun manta ne sai waɗannan su zo su kuma sai a yi raka'a ɗaya tare da su shi annabi ya gama tasa tunda ya yi ɗaya da waɗancan ya yi ɗaya ma da waɗannan waɗancan sun tafi sun je suna kula da inda makiya suke waɗannan kuma sun yi raka'a ɗayansu tare da wane ne da annabi ko mu ce da liman to idan suka gama sai annabi ya sallame tare da su ina fata an gane to idan irin wannan siga ne misali ana zargin cewa idan misali an zo ana sallar guri ɗaya yadda sigogin nan suka zo to ana iya yin sallar da wannan sigar da na ambata a yi raka'a ɗaya tare da liman ku da aka yi raka'a ɗaya da ku sai ku ƙarasa raka'a ɗaya da kanku sai ku yi sallama shi liman ba zai sallame ba idan kuka fita sai waɗancan saura su kuma su zo shi liman dama raka a ɗau nawa yayi ɗaya sai ya sake yin ɗaya da ku shi ya gama tasa ko sai kuma ku ƙarasa ɗaya ku sallame su kuma waɗancan tuni dama sun je suna jiran makiya ina fata an gane magana to shine maganin irin wannan ya halatta a wannan sigar na'am a a ya kamata mala adamu ka gane eh eh a'a jiyarwa ne ai wannan ai mun yi ne a rufe yawa shi liman zai dinga jin kabbarar su da ruku'un su da wane ne amma tun da kwatantawa muke yi ba mu bayyana abun yadda za a za a ji furucin na fita ba amma ina ganin wala Allah idan muka zo sati ne zuwa tun da yanzu lokaci ya kure ta iya yiwuwa mu ta da liman da mamu da kira'a da kabbara da komai ya fita fili kawai kamar yadda ɗazihi alaramma ya so ya yi haka ni ne na ce masa ya dakata yawa ko ƙananan surori sai a karanta a yi ta full cikakkiya da ruku'u da ƙira'a da sujjada da komai yadda zai zama malam adam ya fita daga tunanin da yake yi cewa tun da liman bai ganin baya yaushe ya san waɗannan na bayan sun gama ruku'u da sujjada sun gama sujjada su bari ya sallame ina fata an gane tun da ai yanzu sahu biyu ne kuma mutum biyu ne ta iya yiwa lokacin da za a yi mutum ɗari biyu ne ko ɗari uku ko dubu ɗaya ina fata an fahimci magana sannan ku lura a irin wannan sallar tsoron malamai suka ce ana iya yin sahu hudu ana iya yin sahu shida ana iya yin sahu takwas ana iya yin sahu goma kun sanya abin zai rabu yadda abin zai rabu idan sahu biyu ne idan liman ya yi ruku'u ina fata an fahimta ma'ana ya yi ruku'u ta- ya yi ruku'u tare da ku ya ɗago tare da ku ba zai tafi sujjada da sahun baya ba to sahu ɗaya ne za su bihi amma idan sahu hudu ne idan zai tafi sujjada sahu nawa za su bihi biyu biyu sai su tsaya a baya in sahu shida ne in zai tafi sujjada sahu nawa za su bihi uku uku sai su tsaya idan uku suka gama sai uku su yi gaba uku kuma su yi ina su yi baya kai musulunci akwai fareti billahi lazi wallahi tallahi mala to haka in sahu takwas ne hudu su yi sujjada tare da liman hudu kuma suna ina suna baya in sun gama su su yi haka in sahu goma ne haka in sahu ɗari ne kawai dai buƙatar a raba biyu waɗannan suna fuskantar makiya wannan kuma suna tafiya tare da liman na fata an gane magana to wannan shine na'am wa alaikum salam eh haka eh haka Ma- a bar wannan kawai mu shiga eh wasu wani in an shafi wasu sun gane yanzu tun da liman da shi da mamu sun yi muna kallo ya nuna sukan sun fahimta kuma na tabbata an aka tada wasu da yawa ana aka ce su yi za su iya yi ko ba haka bane to malam usman ya ce ba kowa sai ya fahimta ba wanda suka fahimta a yi musu addu'a wanda ba su fahimta ba su je su ƙara bina eh jabir bin abdullahi eh eh Ibi- ibnu abi haitham ba sahal ibnu abi haitham eh eh a gane magana to jama'a an dai fahimta aiko daidai gwargwado to ina ga zamu dakata a nan insha Allah ta'ala sati mai zuwa idan muka zo tunda malam Usman ya ce ba a yi skipin wannan kawai mun zo sati mai zuwa mu shiga kitabul janaiz domin yanzu mun gaba da kitabul salati jama'a duk mas'alolin sallan nan a cikin kasa 125 ko da shida da biyar ne yau kan ko da shida ko to mun kammala da su da izinin Allah Allah ba mu iko fahimtar abin da muka ji so za mu higa kuma kitabul janaiz kitabul janaiz kam wanda ke zuwa ta'alim sai dai a yi mar muraja'a amma ai an ji mun sauke ahkamul janaiz kusan a kasar kusan 200 ko yauwa don haka ko ta tafiya muka yi ta yi ba wani abin nan ba wata damuwa da izinin Allah Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muke karantawa ya kuma sa sai zama sanadiyar tafiyar mu aljanna da ni da ku baki daya abu na ƙarshe da zan yi magana jama'a muna so mu a ƙara sa wa ƙasar nan addu'a dangane da ishu na al'amarin harkar tsaro musamman tsakani da Allah ina ƙara faɗa muku na san wasunku za su gane ina nake dosa wasu kuma dai wahala su gane amma wallahi ina so ku san cewa akan harkar tsaro akwai masu kokari wallahi sun matallahi a ƙasar nan kuma waɗannan bayan Allah ba abin da suke bukata illa addu'ar mu saboda al'amari ne wanda wasu bara gurbi a cikin harkar ba sa so harkar ta kare saboda akwai abin da ake samu a ciki da kuma moro-moro da sauransu da haka duk yadda ake bi a ga cewa ana kawo ƙarshen ana ƙoƙarin kawo ƙarshen abin wasu ba sa so kuma wallahi ku sani daga cikin hanyar da za a kawo ƙarshen wannan abun shine akwai maganar sulhu tsakani da waɗannan bayan Allah mutanen daji da kuma waɗanda suke jami'an tsaro ko kuma gwamnati saboda musulunci dai yana da tsari yana kuma da yadda zai yaƙi dukkanin maƙiyansa amma musulunci ya yarda da sulhu har ayoyi suka zo akan haka wa in ta'ifatan min almu'mini naqtatalu sai ce me fa aslihu bainahuma sai ce fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri llahi ina fata an gane Allah ya yadda da ai sulhu tsakanin waɗanda ake rigima da su ko da a musulunci ne yasa annabi ya sulhul hudaybiya ya yi sulhu da waɗanda har sulhu ne ma wanda an zalunce shi a sulhun amma ya yarda sahabbai ransu ya ɓaci amma ya danne su saboda haka duk wanda yake cewa kar ai sulhu tsakanin gwamnati ko hukuma da waɗannan mutanen wallahi tallahi bai san yadda matsalar nan take bane in ka san yadda matsalar take wallahi tallahi kai da kanka zaka ce ka yadda kana goyon bayan aje ai sulhu da su domin ina so ku san cewa a cikin waɗannan mutanen da ake ake ake ce musu yan ta'adda akwai waɗanda wallahi tallahi provoking ɗinsu aka yi suka koma wannan halin akwai wani yaro da aka bamu labari yaro ne ɗan shekara goma sha biyu yana ɗauke da ak-47 tsabar yadda yake jan bindigar har ya sha gidi a karkace yake tafiya saboda bindigar ta fi ƙarfin shi da aka zo ana hira da shi ana tambayarsa kai ya aka yi da waɗannan ƙananan shekaru ka shiga wannan harkar ya ce ya fita kiwo ne na dabbobin iyayensa ya je ya dawo da yamma ya zo ya samu da babansa da mamarsa da ƙannansa da yayinsa kusan mutum goma sha biyar gaba ɗaya an kashe su babu kowa a gidansu gaba kowa an kashe shi kawai sai ya kora sauran shanun ya je samu yan ta'addar jejin ya ce a sayar da su a saya masa ak-47 to me zai zauna kuma yi kowa nasa ya ƙare to ina so mu san wannan matsalar in baka santa ba wallahi karka yadda ka dinga kutsawa cikinta dole ne ka dinga nazari akan me yake faruwa yanzu wannan in kai aka yi wa haka don Allah idan ka ce za ka ɗau bindiga ka je ramuko akwai wanda zai hana ka ba wanda zai hana ka domin an ma abin da ya kai a ce ka rama yanzu irin 'yan sa kai da aka naɗa waɗanda suke kashe mutane babu gaira babu dalili kuma su ma suke karɓar kuɗi a kan wannan abin da suke yi suna karɓar kuɗi a gurin wanda suke cewa suna zargin cewa 'yan ta'adda ne wanda labarbaru da maganganun sun fito ƙarar jama'a so yana da kyau mu dinga gane irin wannan akwai mutumin fa da yana wani gari yana harkar kasuwanci ya yi karatunsa yana aiki a wata babbar ma'aikata a ƙasar nan ina ɗan ɓaɓɓoye wasu abubuwa saboda abubuwa ne na tsaro bai kamata a bankaɗa komai a san menene ba amma ni da na san me nake magana ni na san me nake magana duk wanda ya ji bai yadda ba ya ta tsaye ni in kawo dalili ina fata an fahimci magana wannan bawan Allah yana aiki a babbar ma'aikata wata rana da yamma suna waya da baban shi babansa tsoho ne dan shekara tamanin suna cikin waya sai baban ya ce wane ya haƙuri ga 'yan sa kai sun zo cikin gidanmu sai ce a'a baba me ya kawo yan sa kai kuma cikin gidanmu sai ta aka yi hakuri dai bari mu yi magana da su sai ta a ba ni ne magana da su wallahi kawai sai aka mika musu waya da aka mika musu waya suka yi magana da shi ya ce me yake faruwa suka ce a karka damu za mu tafi da su ne za mu je akwai yan tambayoyi da za a yi musu ana gamawa za a dawo da su tsakanin wa'ajiye wayar da bugomar waya cewa duk an kashe su mutanen gidan bai wuce awa ɗaya ba gaba ɗayansu an kashe su kuma 'yan sa kai suka yi wannan yanzu idan 'yan ta'addan jeji suna kashe mutane suna zalunci misali su waɗannan yanzu alheri suke yi kuma daga ƙarshe bincike ya nuna wannan dattijan ɗan shekara tamanin da matarsa da ƙannan wannan mutumin da aka yi marwaya da wasu daga cikin baffanunsa da aka kashe kusan mutum biyar ya tabbata an bincika ba su da wani laifi wanda aka kashe su a kansa kawai zargi ne cewa ana zargin kaza kafin tun da su 'yan sakanan da kuke gani mafi yawancin su fa jahilai ne ba wai ilimi suke da shi na harkar bincike da sanin harkar tsaro da waye ba kamar yadda 'yan sanda ko sojoji ko waye suke da shi ina fata an gane su wasu su daga cikin musu matsafa ne domin muna da labarin wanda suke kashe mutane su yanki wani bangare na jikinsu su ci ku tafi yankin zamfara da katsina ku je ku sha labari so wannan bawan allah hankalinsa ya tashi ya baro inda yake aiki ya taho har garinsu ya zo yana bincike abinda ake ce masa wallahi tallahi yayi sa'a da ya zama baya garin aka zo aka kama iyayensa da yana garin aka kama su shi ma da kashe shi za a yi kuma yaje yana tattaunawa da wanda misali yake da shugabanci a harkar wannan matsala ta ne ta sa kai abin da yake faɗa masa shine akwai ma wasu mutum hudu da muke so sai mun kashe su in ba ka so haka ta faru sai ka kawo mana kuɗi adadin naira miliyan kaza ya faɗi wasu adadin miliyoyi wanda ba zan faɗa ba yanzu da Allah wannan gyara suke yi me bambancin waɗanda suke kama mutane su higa jeji suna karɓar kuɗi da su ba bambanci yasa gwamnan jihar Kaduna Allah ya saka mishi da alkhairi da ya binciki matsalar haƙar 'yan saka nan ya ga ɓarna suke ƙara haifarwa ba gyara ba sai ya fito ya announcing cewa ya soke su gabaki ɗaya saboda ba gyara suke yi ba so akwai buƙatar ka san me ke faruwa akan wannan matsalar kuma wallahi barin faɗa muku yanzu wannan matsalar an samu hanya da ake sulhuntawa da waɗannan bayin Allah suna ajiye makamansu suna sakin mutane wallahi a kwanakin nan sun sako mutane sun fi mutum ɗari da hamsin kuma wallahi ba ta hanyar bindiga ba dialogue kawai a yi magana da su su yi magana suka sako su mutum ɗari da hamsin kaga ya nuna inda a ce masu da'awa da waɗanda suke mutanen kirki daga cikin bayin Allah za su higa wannan al'amarin da zuciya ɗaya da nufin kawo gyara wallahi al'amura da yawa za su saito a ƙasar nan musamman na harkar tsaro yanzu ka je hanyar birnin gwari idan ka sa- da Allah wa ya san hanyar birnin gwanan a nan cikin mu don Allah ka san hanyar ka san da bala'i da take fuskanta wallahi sun matallahi hanyar birnin gwari kaf ina ga a arewacin najeriya babu hanyar da take da bala'i da masifa irinta amma yanzu ta hanyar tattaunawa ta hanyar jan hankali ta hanyar nasiha da wa'azi yanzu sun bar hanyar ana ta bi ana abin nan kasu har da daddare ana yin tafiya yanzu a hanyar birnin gwari an buɗe kasuwar ma wanda tijo da ya ga damin rake jama'a damin rake fashewa ya da kuka ya ce rabansa da ya ga rake kamar haka shekara shida saboda komai ya tsaya a yankin gaba ɗaya komai ya tsaya ba kasuwa ba noma ba komai su in sun fito jami'an tsaro su far musu su ma idan sun ga jama'ar gari su far musu su far wa jami'an tsaro haka fa ake ta yi ana samun result kuma idan ka lura harkar kama mutane ya yi karanci yanzu a ƙasar nan jama'a ko ko kun san ta ina aka samu wannan abun yake sassauci mutane da yawa ba su sani ba to maganar kara'ai sulhu da su wallahi ka ajiye wannan tunanin in da kana da shi saboda in dai musulunci zai yadda ya sulhunta da kafirai to ban ga dalilin da zai sa a ce ba za a sulhunta da waɗanda suna ikirarin su ma musulmai ne ba ina fata kuna fahimtar magana kawai wasu provoking din su aka yi wasu kuma wani hali suka shiga wasu kuma sai samu tsinci kansu ne a cikin abun da dai shauransu wasu jahilci so dole ne kuma a musulunci idan mutum yana cikin matsala irin wannan addu'a ake masa Allah ya dawo da shi kan hanya ya fito ya fito da shi ba wai ƙara tsine masa albarka a dahi a ƙara danna hijeji ake yi ba domin idan ka sake danna hijeji fitina da bala'i zai ƙara zama wa jama'a so muna addu'a duk waɗanda suke ba da gudunmawa wajen a samu wannan maslahar ubangiji ya ƙara musu basira da hazaƙa allah ya ƙara musu taimako akan wannan ubangiji maɗaukakin sarki ya agaza musu wa ala ra'asihim allah ya saka malam musa yusuf asadu sunna ni dai na faɗa kuma ina ƙara faɗa wallahi tallahi ban ga wani malami a arewacin najeriya da ya shiga cikin wannan rugun tsumin wanda yake da hatsari wallahi hatsarin ya wuce duk yanda kake tsammani amma wannan bawan Allah yake kokari da ilimin da Allah ya bashi da matsayi da damar da Allah ya bashi ake yayyafa wa wannan matsalar ruwa irin malam Musa Yusuf Asad sunna ba alaihi rahmatullahi almutatabi'a fi dunya wal akhirah Allah ya masa rahama duniya da lahira muna masa addu'a Allah ya saka masa da wannan yunkuri da yake yi amma ina so mu sa wannan abun a addu'a domin wallahi bari ku ji duk lokacin da ka zo kana kawo gyara a cikin al'umma to akwai wasu matsiyata waɗanda ba sa so wannan gyaran ya yiwu za ka samu suna nan suna ta ƙoƙarin kai kana ginawa su kuma suna rusawa yasa mawaƙi yake cewa mawaƙi yake cewa mata ya bulugul آه، متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه yaushe gini zai zo ƙarshe tsakani da Allah idan kai kana ginawa wani na bayanka kuma yana rusa blok ɗin da kake ginawa da Allah yaushe za ka gama babu rana gama to da haka muna masa addu'a da wanda suke taimakawa cikin cikin wannan gwamnati da sauransu Allah ya saka kowa da alheri wajen kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro ku duba ku ga wani irin abin da zai baka mamaki yanzu don Allah bari muku tambaya tsakaninku da Allah yanzu da matsalar tsaro da ake ta kashe bayan Allah da matsalar da ta shafi wannan tax reform din nan da ake magana don Allah wacce ta fi muni a tsa- a Najeriya don Allah ta kashe mutane ta fi muni amma ku duba yadda wasu malamai suka yi ta akan matsalar mai tax report suke ta magana a kanta bai kamata ba bai kamata ba amma sun ja baki sun yi shiru akan matsalar tsaro da take faruwa a ƙasar nan suna ta jijiyar wuya akan matsalar tax reform amma sun gagara su fito su yi jijiyar wuya akan matsalar tsaro Allah kawo mana sauƙi ga baki ɗaya ya yaye mana waɗannan matsaloli ya kawo mana ƙarshen su za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai da ni da ko Allah ya tara mu a cikin ladan wanda muka yi tuntuɓan harshe ko ƙarancin ilimi Allah ya yafe mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم